الرحمن الرحيم فصل في مسائل تفضل فيها صلاة الإمام دون المأموم وحيثما الصلاة للإمام تبطل وبطلت بالتمام إلا بإحدى عشرة مسائل فهكها مصولة السلاسل عشرة مسائل
إلا بإحدى عشرة مسائل فهكها مصولة السلاسل وهي إذا ما حد وهي إذا ما حدث قد سبق أو ناسيا صلى به فحقق وضحكه غلبة أو نسيانا مستخلفا فيها ثلاث بانا وحيثما نجاسة قد علما مؤتمه بثوبه فأعلما فاستخلف القبر فاستخلف القبر بن ناج يجدي ربابن نعم فاستخلف فاستخلف القطع بن ناج يجدي ورجح الأول ابن الرشد وسقط ستر أورة فاستخلفا في رده مع التماد اختلفا وبكلام للرعاة استخلف بالكلام وبالكلام وبالكلام للرعاة استخلفا سهوا وفي سواه وفي سواه سهوا وفي سواه خلف عرفا
خلف
سهوا وفي سواه خلف عرفا وتركه لسجدة لم يتبع إتمامهم بعد سلامه وقع وترك قبلي ثلاث السنن وترك وترك قبلي وترك قبلي ثلاث الثنن وقال والمعتم بالفعل عني أو فارق الطائفة الأولى لدى صلاة خوف ثم مقل بدا أو فارقوه نية حيث انحرف عن قبلة ما ليس يعفى أو خلف نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shi gaba da karatu kenan na littafin ba'ul musalli wallafar babban malami shaihu abdullahi uh, gwandu rahimahullahu ta'ala uh, a wannan rana ta alhamis a bakwai ga watan juma'a da saniya hijira 1442 wanda ya dace da 21 ga watan 1 shekara ta 2021 za mu tashi a farkon fasli sabon wato faslun fi masaila tabtulu fiha salatul imami dunal ma'amumi wannan shi ne darasi na goma sha tara sha Allah ta'ala a wannan fasli fasli ne wanda yake zaka yi cewa istisna'i ne da malamai suka yi togaciya na wasu wurare a ƙarƙashin wata ƙa'ida wadda take ta asali wannan ƙa'ida shine a duk inda sallar liman ta ɓaci to sallar mamuma ta ɓaci wadda shi ne asali duk inda za a ce sallar limamin ka ta ɓaci to kai ma sallaka ta baci to amma akwai wasu wurare da malamai suka zakulo suka binciko cewa waɗannan wurare sallar limamin kana iya lalacewa ta kananan daren da wurare ne guda goma sha ɗaya kamar yadda shekuna abdullahi zai gaya mana amma al'asulu duk inda ba wa'annan wuraren guda goma sha ɗaya ba to shi kenan in dai sallar limamin ka ta ɓaci kai mata ka ta ɓaci ba bambanci don dama shi ne asali eh to wannan kamar khurujin ne anil asl khurujin ne anil asl al aslu shine lalacewa sallar mai biya saboda sallar limaminsa da yake koyi da shi ta ɓaci to kuma akwai wasu wurare ɗan tsirari kaɗan inda sallan mamu za ta iya lalacewa kuma ta sababa lalacewa sallan limaminsa amma shi bai kawo shi amma dai malamai sun ce ana samu kaga nan abin an fara daga ƙasa ke eh to wannan abubuwa guda uku shi ne dukkaninsu dai fitarwa ne daga waccan ƙa'ida cewa وحيث ما تبطل صلاة صلاة الإمام تبطل صلاة المأمون duk inda sallar liman ta lalace to sallar ma'amma za ta lalace amma akwai wasu wurare guda goma sha ɗaya sallar liman za ta ɓaci sallar ma'am tana nan daren sannan akwai wurare tsiraru ba su wuce a ƙyarga uku ko hudu kila da sallan mamu za ta lalace kuma ta sabbaba lalacewa sallan lima ta sabbaba lalacewa sallan lima daga cikinsu zan ba da kwaya daya sauran kuma sai ku je ku binciko sai zama daya a sami amma babu su a littafi shi ne suka ce kamar mu a mazhabinmu da sauran mazahir sallar juma'a misali ba a yin ta ƙasa ga mutum goma sha biyu banda liman liman shi ne na shawo an fahimci wannan ko? to idan wani dalili yasa na tashi hankali yasa mutane suka wace ana sallar jima'a sai zan ba wanda suka yi saura sai sha biyu to sallar jima'a ta yi amma in adadin bai kai sha biyu ba to sallar su ta jima'a gaba ne ta rushe dai a sake wata ko kuma a yi azhar gwargwadon yadda yanayin hukunci ya kama to sai ya zan wani bala'i ya auku a masallaci allah ya kiyaye suka ce sai mutane suka wace aka bar sha biyu din nan da an ce sharaɗi ne akan ingancin sallar jima'a to cikinsu liman ya jagoranci sallah aka ci gaba da sallah sai a wannan wani ta lalace cikin shan kaga sallah ce ta lalace yanzu ya haifar da zan lalacewar sauran mamu da shi liman karan kansa to wannan shi ne wurare to akwai saura ba shi daina ba amma sai a je a zagulo suna nan rubuce cikin littattafai malamai na na kawowa kaga nan liman yawwa ya samu mamu ya kalle mai zanna to wannan ke ko da ko mutum ɗaya ne a to duk wannan ne fita ne daga waccan ƙa'ida da ake magana a kanta to amma kuma ita wannan ƙa'ida da za a faɗa banda salloli guda hudu su ba wannan ka'idar ba ta shiga cikinsu wanda zai ishara zuwa gare su an gani duk sallar da ya zai sharaɗi ne a yi ta da jami ba ka da halin ka yi ta kai kadai in ka yi ta kai kadai ba ta yi ba to wakan wadala ba ta shiga ci a nan kan ala kulle halin sallar liman ta lalace to ta kamata lalace sallar juma'a in ana sallar juma'a liman ya samu matsala sallah ce ta lalace shi to duk wanda abbe da shi shi ma jima'a ce ta lalace a can waga ka'ida ba ta shiga na biyu salatu da jami'i kun sa ana aljam'u bai na salatai ne ko to a mazhaban mummu jam'i mutum shi ɗaya baya aljam'u bai na salatai sai a cikin ne sai a cikin jami'i sau da haka in ba cikin jami'i ba ne sai dai ka yi su a rarrabe ko wuce ka bar ta ka yi ta sai lokacin ta yayi amma mu a mazhaban mu aljam'u bainas salatayn shart to in kuna jami'i tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha'i da liman sai sallati ta walwale ko ya samu wani dalili wanda ya bata sallat to duk wanda sun ka bi shi shi ma wanda ka'ida ita ba ba ta ba ta shiga ciki na uku shine wanda aka jayo al-mustakhlaf al-mustakhlaf wanda aka khalifanta abin da ke salatul khawfi sallar tsoro ita ma shar'i ce an gani shar'i ce yadda shari'a ta ce a yi ta ɗin in dai akwai amnu sai an kai matakin da babu amnu sannan ne aka ce kowa ya tashi to a mazhabin mu wannan sallah an gani salatul khawfi ba a yin ta kowa ya tashi sai dai a haɗu yadda shari'a ita ma zai yi magana a kanta an fahimci wannan duk da ita akwai wasu fuskoki wanda malamai suka fitar wannan shehu zai kawo guda daga cikinsu ɗaya daga cikinsu ita karankanta salatul khawfi ne to amma ita ma malamai suka ce sharaɗi ce na ayyuta da jami an gane wannan ko to ko kuma dai bari mu bar sauran in mun ka je ga wannan baiti sai mu kawo sauran ya fi sauki kan mu canye lokaci mun dai ambaci juma'a sannan mu ambaci ainihin aljamu bai na salatu to sai mu bar biyu sai mun je can sai mu kara bayani a kansu to shi ne cewa haisu masalatu lil imami tabdu duk inda sallar liman take lalacewa ubutilat li zai timami to akan lalata ta ga wanda ya bi shi duk inda za a ce sallar liman ta lalace to shi ma ma'abuci ko da shi to ana lalata tashi illa bi ihda asharati masail banda ɗaya daga cikin matsaloli guda goma sha ɗaya to su ma da sharafinsu zai ambata kan shi fa haka ka karɓe su waɗannan matsalolin guda goma sha ɗaya mausulatar salasi suna abin sadarwa zuwa gare ka a jere wato kamar yadda ake jera sarka ma'ana shehu abdullahi ya kyautata tartibinsu ya kawo maka su a jere wanda ba kowane littafi za ka same su a haka ba asali mai littafin zurkani az-zurkani shahu zurkani na muhtasar abdulbaki ake kiransa to shi ya fara zakul wayannan matsaloli ya ce ta mawalki Allah ya mai ilhamin su shina mawalki ya rubuta su cikin bacci ko da safiya ta waye sai shi ke sai ya sa su a cikin wannan littafin nashi da ya yi sharhin muktasa sharhu zurkani ake kiransa ala muktasari khalili mujalladi biyar to asali shi ya fara zakulo su su wa'annan matsalolin guda goma sha amma da babu su sai ta hanya ce an ka same su to shine su shehu abdullahi suke ta ɗebowa mu ma suna yan mana to shi ne fa haka ka karɓe su mausulatar salasi suna abin sadarwa gare ka a jere idan kasa ana jera sarka shi ne a salasi wahiya duk da wahaya ya kamata wahaya iza ma haka sun kan sabaka saboda baitin yami wahaya su matsalolin nan sha ɗaya ga su na farko iza ma hadasun kan sabaka a lokacin da hadasi ya rinjaye liman sabaka ma'ana galaba ana sallah yana ba mutane sallah sai hadasi ya rinjaye shi ko misali ko rihi ko wani abu dai kaga a ralla tarwaye tun da a ralla tarwaye babu babu sallah to a nan abinda aikinsa shine sai ya yi sauri kamar da zai faɗa ya yi sauri ya khalifantar da wani sai ya ci gaba da karasa sallah ba tare da wani jinkiri ba shi kuma sai ya kai zuwa gyara a ruwan lassa ni ya dawo ya isko jami ya bi jami duk da wasu sun ce kuma yana iya jaye wancan sai ya ci gaba idan ya kalibantar ko da ya dawo ba a kammala ba to yana iya ce mai na dawo sai ya koma bayan shi ko sai shi dora yan ka dora shi yanzu abin da ya rage na sallah sai a yi mai bayani shi zai in ya yi su jira shi ya tashi ya kawo ciko ya sallame sai su sallame kawai da daidai za a yi bayani insha Allah to shi ne amma in ya yi jinkiri bai yi sauri ya jayo wani ba an ka ɗan dogon lokaci to an samu matsala su matsalar su ta lalace sau da haka hadasi na zo mai sai shi kokari ya kalli wanda ya san yana iya abin nan sallah ingantacciya sai ya tura shi ya jayo shi ko shi mai magana sai ya ci gaba da bara sallah wuri na biyu auna siyan sallah bihi auna siyan wannan nasiyan hali sai aka gabatar da shi akan fi'ilinsa da sahibul hal ma'ana au sallami ni nasiyan wuri da biyu kenan ko kuma dama da hadisi ne shi tun can tun kamin a bada sallah bai da alwala amma ba da gangan ba mantawa ne an zo an kabbarta sallah an fara sai ya tuna alwallar da ya kamin a fara sallah ta samu matsala ko kuma dama malamai dama bai shigo da alwallah to shi ma in ya gaggauta khalifantar da wani ya ɗora wani ya ci gaba to shi kaɗai sallah ta samu matsala su tasu tana amma shi ma an samu jinkiri da ya da gaggawa ba sai da an kaɗan ja 'yan mintuna to an samu lalacewa sallar su ba fa haƙƙiƙa ka tabbatar da wa'yan ma'ana ka hakikanci wannan shi ma yana daga ciki wuri na uku wa dhahkuhu galabatan aw nisyana ko inda liman yayi dariya ya karkace da dariya amma galabatan da karhin tsiya ne dariya ta rijaye shi ba da gangan yayi ba wani abu ya faru wanda sai dariya ta kunce ba kuma ya iya kokari ne hidan ne ta takiya auni siyanin ko kuma mantawa ya da yana sallah mantawa ya shi sallah shi sai tuna da wata waƙiya da ta taba alkuwa mai ban dariya sai karkace da dariya to sai ya sauri yana yin dariya ne ya sauri ya sa shi ya jayi kawai to sai zan sallah ce ta ɓaci amma su sauran ma ta su tana amma inda gani ya yi dariya to da shi da mamun duk sallar ta ɓaci haka in bisa jahilci na ya dariya shi bai san ba a dariya a sallah ba karatu ne bai kai can ba to da shi da mamun duk sallar su ta lalace a inda ake magana su mamun sallar suna nan a halin galabatan aw nisiyana to shine malai yace shekuna abdullahi ya ce mustakhalifan duk wayannan wuraren guda uku sai ya jayi wani ya zama khalifa gare shi fi hasa lasun bayana kaga an samu uku sun bayyana shine idza sabaqahu hadasun nasiya idza sabaqahu hadasun ko kace galaba aw salla bil hadas nasiya aw da yake fi salati galabatan aw nisiyana la amdan wala jahala anan in da ya da bisa jahilci to nan jahilci ne ba uzuri na don shi ake ce makaranta ko ba wanda ya ce bai kashe ce makaranta ko akwai to ko bai je ba an kace ba a karantar da shi ma ka je wajen malama ne ke karantar da kai sai kai wajen wani malamai yawa gare su to shine yace mustakhalifan kaga duka a wannan wurare istikhlafi zai yi amma in ya ɗau dogon lokaci tunda kaga sa wani da ya yi shi zai sa su ma musu san cewa sallar liman ta samu matsala amma in bai sanar da su ba aka ja dogon lokaci to ya ci amanarsu su ma tasu ta lalace wuri na hudu wa haisu ma najasatan qad alima mu'tammuhu bi thawbihi fa'alama to nan kuma sallah aka kabbarta bayan kabbarta ya kabbarta sallah da mamunsa ashe yana da najasa shi bai sani ba kuma mamun bai sani ba a jikinsa kila akwai kashi ga rigatai ko fitsari ana nana sallah sai Allah ya taimaka wani mamu ya hango wannan najasa din eh sai ce to imamu akwai najasa ba a suturarka ana an halatta mai shi magana an gani sai ya yi tsauri shi ne fa'alama kare alima shi mamun ya gano najasa amma shi liman kamin mamun ya gano bai san da ita ba to kuma mutan muhu bai sau bihi fa'alama sai shi mamun ya sanar da shi ya ce imamu akwai kashi ga suturarka ko akwai hitsari ga suturarka fasta halafa to nan take sai ya jaya wani ya dora shi ya ci gaba da bada sallah shi sai ya jaye shi yasa aka zo da faru in yayi ta akhiri mamu ya sanar da shi kuma sai ya tsaya yayi taurin kai shi na yayi wani dan dubi dubi kila bai yadda ba ko to in ya tsaya wai hi duba wai ga nan na jasa take to su ma sallar su ta baci saboda haka ana sanar da shi to maza maza shi ne shi jayo wani shi zama khalifa ya mai gurbi sai ne sai ci gaba to anan an samu saɓani tsakanin ibnu najin da ibnu bashir akwai saɓani shi ibnu najin ya ce a'a yankewa kawai zai yi ta yata su su ma sallar su ta ɓaci shi abin da ya fahimta ke to amma ibn rushidin almaliki shi yarin jayar da cewa a a istikhilafi zai yi in ya istikhilafi sai shi jayi in ya jayi in ma akwai ruwa wurin nan shi wanki na jasa ce in ma ya sa a bai yi magana ba bai ba alƙibla baya ba shi kenan sai ya dawo a jona sallah tare da shi babu komai an gani inda yana jasa ba ta yawa ba sosai inda ya kaɗan ne ta malamai suka ce to wannan yana iya wanke ta nan take kuma ya dawo a ci gaba da sallar tare da shi haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a ko tana da yawa ko dai kaɗan ne tare shi dai yanzu dai bai da sallah to dama saɓanin shi da ibn rushd shin su sallar suna nan sannan zai yi istilafi ko ba zai yi ba shi ibn rushd ya ce sallan mamuna nan amma da sharadi in ya yi istilafi shi ibn naji ya ce bai yadda ba kawai jiyowa ya zai yi ya ce musu to jama'a akwai haƙuri an samu matsala babu sallah saboda an sanar da ni cewa ga sura tana da sallah sai a rushe sallah a jira shi ya te ya wanke najasa ta sai ya dawo a sake sabuwar sallah fatawar ibn najin kenan shi ne ce alƙata'a ibnu najin yujibi shi ibnu najin ya kyautata fatawa game da cewa yanke sallah zai yi da shi da mamunsa gaba ɗaya ba su da sallah amma wa rajjahal awwala shekuna abdullahi ya ce magana da muka kawo maka ta farko na cewa zai yi istilabi to ibnu rushidin ya rinjayar da wannan ra'ayi kuma shine alƙawlin rajih sauraka magana ibnu najin tana da rauni in dai mamu ya sanar da shi cewa akwai da jasa da suturarsa to shi sauri shi kalifantar da wani sai a ci gaba da sallah sai matsala ta biyar wasaƙatu satiri auratin fassakalaha wuri na biyar inda suturar liman ta faɗi ƙasa kuma ta bayyana al'aurata mun san wancan lokaci zannuwa akwai da mayaki to sai aka samu rashin sa'a al'aurar da aka wajabta a rufe a sallah sai ta bayyana kila cibiya sai ta bayyana ko abin da a ƙasa ga cibiya ko cinya sai ta bayyana duk wannan wajibi ne a rufe shi a sallah to to shi kenan ba su ta halafa shi ma sai shi sauri shi jaye wani ko shi magana da wani sai ya ci gaba da bada sallah an bayanci wannan shi tashi sallah taro shi eh to shi ma na an yi saɓani da zanen ya faɗi sai ya yi sauri ya sake ɗaukowa ya sake rai al'aura ce to ya za a yi nan tunda shi ba irin najasa ba ne ko walwali a alwala ko al'aura ta tabbayyana sai ya yi sauri maza maza sai ya sake ɗauko zane ne sai ya sake ɗaurawa to shi ne ya ce ikhtulifa an samu saɓani fi raddihi a lokacin da ya mayar da mayahin nan ma'attamari tare da shin zai ci gaba ko ko da jayewa zai shi ba wani to wasu malamai sun ce a ci gaba kawai kina in mun ci gaba akwai sallah kamar yadda wayannan malaman sun ka faɗa akan wancan da ya samu najasa ga sutura ce sun ga ce in ya kaɗan ne ce kuma akwai ruwa na wurin ne ya yi sauri ya wanke bai yi magana ba bai ba alƙibla baya ba to sai a tura gaba to amma sauran malamai sun ce a'a ko kaɗan ne ce ko mai yawa ce yankewa zai sai shi istihlafi to irin wannan sabani ne a nan irin wannan sabani ne a nan an fahimci wannan ko kuma wannan sabanin an same shi ne a tsakanin to bari dai mu ci gaba ya ce wa bil kalami lirru'afi istakhalafa to ga wata mai kama da wacce ita kuma shi kuma nan haɓu ya samu liman ana sallah sai haɓu ya samu liman to shi ba sallah ta ta ɓaci an gani? sallah shi ta ɓaci an ba mu kai ga haɓu ko? wabil kalamilin ru'afi istakhalafa haɓu ya same shi sai ya yi magana wajen wanke jini da in kana sallah jini ya zo to sallah kana sai ka je ka nemi ruwa ka wanke sai ka dawo ka yi bina'i ka ci gaba mun karanta wannan a baya kakka yi magana da kowa kuma kakka ba alƙibla baya don cikin sallah haiki to da ya te wanki jinin sai ya yi magana to yanzu wanka magana da yi kuma ya yi ta sahawa bisa raukarwa ba da gangan ba shin to yanzu in ya dawo isa kilafi zai yi ko yaya don abin da shari'a in haɓe ya same shi sai shi musu ishara su mamu cewa su ɗan jira shi sai shi ɗan zagaya haka in akwai ruwa kusa in yi ta sai shi samun ruwan ko wani ƙyalle sai ya goge jinin ko shi wanke wannan jinin suna can suna jira ne sannan shi dawo sai a ci gaba to in bai yi magana ba duk malamai su yi ittifaki sallah na kuma bai taka da jasa ba kuma bai ba alƙibla ba to inda ake maganar yanzu sallan na nan ko ba ta nan tashi shi da ya ta wanke jinin sai ya magana kuma maganar nan sahawa inda gangan ne sallah dai ta lalace su mata su ta lalace sai su jira shi sai magana ce to wannan magana inda raukanuwa na yi ta to in ya dawo sai malamai suka ce sai shi sawa shi tashi ta lalace sai ya sake wata sabo kabara harama yanzu ya dawo mamu na ba ta kuma yanta to shi ne wa bil kalami idan yayi magana bil ru'afi saboda gusar da jini na habo istakhalafa to sai istiklafi sahawan amma haƙin bisa raukanuwa ne yayi wannan magana la jahalan wala amda amma inda gangan yayi magana ko bisa jahilci to da shi da su duk wannan ba sabani babu sallarsu babu babu sallar su in ya dawo sai a sake wata sabuwa ba inda gangan ya yi magana ina ba ka fahimta to nan sai aka samu matsala a tsakanin shi malam sugununu da malam ibnu qasim malami da albajiri sai suka yi sabani shi malam sugununu ya ce idan liman sutura ce ta faɗi ƙasa ko ya dawo ya mai suwa sallah ce ta lalace shi kuma ibn al-qasim ya ce a malamin kenan sallah na nan sai a ci gaba sai a ci sai a ci gaba shi kuma ya ce a babu sallah sai dai su ke lafiya to shi ne wancan sabani na farko kenan fi raddihi ma'a tamali ikhtulifa to shi kuma nan wa fi siwahu khulfun a urifa wa fi siwahu in kuma ba da rokanuwa bane to shi ma an samu sabani wasu suka ce sallar tashi ba ta wasu kuma suka ce a akwai ta amma su waɗanda sun ga ce akwai ta sai suka ce to an so bayan sallar sallah ya sake wata da ya je wanki jini sai ya yi magana an gani ba da mantuwa ba ba da sahawa ba da gangan an fahimta? to yanzu da ya dawo sai ya ci gaba abin nan kai ba da mantuwa ba da jahilci ya yi magana to yanzu da ya dawo sai ya ci gaba da wannan sallah din a matsayin liman tun da dama suna nan suna jira ne idan an ka sallame to shi an so ya sake wannan sallah amma su ma ba sai sun sake ba to shi ne abin da yake faɗa a nan wa fi siwahu khulfun urifa to to sai mi sai na nawa sai na bakwai ko wani ko shafi na ya samu mutan ko Na'am, wa tarkuhu li sajdatin lam yuttaba. To wuri na bakwai shine inda liman ya bar sujuda. Sai aka yi mai tasbih, sai kidawo. Wannan mun karanta ta a baya ko? Aka ce idan suna da damar da za su yi sujuda ba sa jin tsoron ya kulla wata raka'a sai su yi sannan su riske shi. in kuma suka ji tsoron cewa kamin su yi sujudan na ya riga ya kulla wata raka to su bar sujudan su bi shi sai ya zama wannan raka a babu ta to sai irin wannan matsala ta faru a nan da aka zo ya sallame sallah inda bai kamata ya sallame ba su ba sallame a za su tun da dama an ce su yi ne su cika to ya zallam yutta ba kuma ba su bi shi ba ba su ba su bi shi ba to shi ne ce idan ya sallami sallah ba da salamihi wa ka'it imamuhu bayan ya sallami sallah su sai suka tashi sai suka ci ta su sallah sauran raka addami don rage to shi sallame wadda ya yi sallah ce ta lalace amma su tansu tana nan tunda sun tashi sun maimaita wannan raka'at wadda limamin su ya bar wannan sujuda din an gani kuma sun bi shi ne saboda jin tsoron kashi kulla wata raka'a wuri na takwas watar ku qabliyin salasi sunan ko inda liman qabliya ta samu a sallah kuma qabliyan nan an bar sunnoni har wajen uku kamar zaman tayya in ba ya zaman tayya ba sunna uku an gabari to da ya zo shi kabliya sai bai yaba wa tsala kuma har lokaci ya tsawo amma wal mu'tammu bil fi'li uni shi ma mu shi kan da ya ga liman bai ba sai a bije shine uni bil fi'li eh shi kan ya kula wajen aikata wannan sujuda ta qabliya din to anan shi liman da bai qabliyan nan da ta samu ba sallah ta samu misali kun bi shi an ce qabliya ta samu ai mai tasbihi sai yake shi yana ganin kamar daidai yake to da kun haka bai ba kukan sai kun kai qabliya ku to sallar ku ta yi anan kuma mu amma shi tashi ta lalace saboda ya bar abin da ya kai sunna uku amma in suna biyu ce to wannan malamai suka ce sallah ce bata lalace ba amma an so ya sake to da haka in kabbi liman bai zama tahiya ba to kai dole ba sai kayi kabiliya ko da bai yi ba sai wuri na tara au fara qabba ifatal ula lada salati khawfin thumma mubdilun bada' tunan an faraka abba'ikatul hula da ya zo lada salatul khawfi sallar tsoro dama an ce aka samu mutane gida biyu kashin farko a yi koraka a ɗaya da su ko biyu gurgudun da yadda yanayin sallah ya kasance in halin tahiya ne jama'a farko raka a ɗaya liman zai da su iya raka a ɗaya sai shi tsaye su cika ya yi musu ishara su cika wata raka'a da kansu in suka cika sai su sallame su ce su wakilci wa'ancan su kuma waɗannan su zo sai a ƙarasa sauran raka'a guda tare da su to bayan ya raka'a da jama'a farko shi ne man ya sallame su sun tafi an fahimci wannan da suka tafi kamin waɗancan su zo sai alwala ta walwale shi liman to su jama'a nan ta farko sallar suna ba ta lalace tun da dama riga an sallame su duk da sharaɗi ce a yi ta ajami amma tun da an sallame su babu komai to shi ne ce a fara kafa ifatar kula ko yin rabu da jama'a farko lada salati khawfin a lokacin sallar tsoro sun ma mubtilun bada sai wani abu da ke lalata mai sallah sai ya bayyana kamin jama'an nan na biyu su ku sai wuri na goma au fara ƙuhu niyyatan haisun haraf a ƙiblatin malai sayufa tunan sallah ake yi sai liman ya karkace ma alƙibla ƙasan kana sallah kan ba alƙibla baya an ce mi ba ka da sallah to su kuma mun suna gani ya ba alƙilla baya sai a zuciyarsu sai sun kai niyyar son rabu da shi sai sun kai wannan niyya suna gani ya ba alƙilla baya kai tsaye sai suka ce to a zukatansu bari mu rabu da shi mu ci gaba da cika sallah to sallah dai ta lalace su ta suna shine an fara koro ko mamu suka rabu da limamin su niyyatan amma wajen niyya haisun haraf lokacin da ya karkace an kiblatin daga barin alƙibla malaysa yaufa kuma karkatar da ba a yin rangwame a kansa in karkata ce ya kaɗan to ana rangwame amma in mai yawa ce eh in mai yawa ce to sallah ta lalace su saboda haka a nan kowa sai ya cika da kansa kuma suna da zafi suna iya sa wani sai ya ƙara samu su sallah shi kuma sallah ta ta lalace wuri na ƙarshe ko? na ƙarshe na shaɗe ko? so au khalaf عن الإمام نية استخلاف لم ينوي tunan shi wanga limami da za a yi magana a kansa a nan asali ba shi ne liman ba shi khalifantar da shi an gai to ga ka'ida abinda ya kamata mu sani idan an ka jayo ka don ka cika sallah to za ka kulla niyya niyyar limanci saboda da ba liman kake ba in dai baka yi niyya ba to babu sallah kila da an ga jayo ka ɗaya ci gaba ɗaya kai an kai ta tahiya haka da waccan tsohon niyya wadda ka shigo sallah da ita to babu sallah da kai da su duk sallah ku ta bashi saboda haka yanzu an ka jayo ka ana jayo ka to za ka kudurta yanzu ne liman nake a zuciya kuma mustakhalafi kun ga da yawa wasu wasu san wannan to shi yasa aka ce ba kowa ake son ya tsaya sahun gaba sai wanda ya karatu eh yanzu ko masu karatu ba kowa ya san da wannan an ce an jayo ka baka san ka'idodin istikhlafi ba sai a samu matsala tun da shi kan shi babe gare a littattafan fikiyu a listikhlaf yana da sharuɗa akwai wanda ya kamata a jayo ba kowa ake jayowa ba sai an dubi wanda an kasancewa ya san yadda ake sallah to kaga abu na farko ma wanda ake bukata to da aka jayo shi sai bai yi niyyar istikhlafi ba to sallah ce ta baci amma su tasu tana tun da dama wa gani ya tashi a shi shi shi dai su dama su yi niyyar itimani limanin suna ya samu matsala an ka jayo wani wanda bai yi karatu ba bai karatu ba kawai dai sai ce to shi ke da ai raka a ɗaya ta rage bari a bige ta liman ko ba a sama haka eh sai ya taso sai ya ce wani bismillah sai ka karasa abin da ya rage in halin sujuda ne ka gani ai magana za ka sai ka ce musu jama'a sallah ta samu bala eh saboda haka wane sai ka shiga ka karasa sallah to ai shi yasa an ka ce sai mai karatu kaga wanda bai karatu ba a nan sai a samu matsala sau da haka wanda an ka ce ci gaba ba tasowa zai yi ba a gani sai ya karasa sai ya ayyana shi yan ka ayyana shi sai shi yi sauran salar abin da istighfarin da sun rage tasbihin da suka rage in akwai wata sujuda sai ya ƙara wata sai a ci gaba in kuma in kuma ita dai ta kaga shi ke sai ya kabbara sai ya wuce ba cikin sujuda ake ba shi na an gace sai ya ci gaba sai ya ƙarasa in ya ƙarasa shi ke nan sai shi kawo abin da babu shi wannan takaddama ya ba sharadi ba ne ba ya dole na ba ina na na eh
zai zai zai juye gaba da ce ya ayyana wani ko haka zai yi hannu ne so nan muna ta faɗa ai ya ta faɗa ai ta faɗa ba zo dai ba ba eh duk yadda shi wanda za a sa zai gane sai kai na to haka ya nuna jahili haka ba haka ya nuna jahili ne ita shari'a ba ta ce an dai ce ka isa filayi duk yadda zai sa shi wanda za ka sa ya fahimci ga abin da ake son yi sai ka yi mai yin ishara ma wani ma ishara ta ishe shi in ya yi karatu ke da ya sa abin da wani ma da kayan ta ma ya gane shiga ɗaya zai wani sai ka yi mai magana sai ka yi mai magana shari'a ba ta ce dole ga abin da za ka yi abin da aka ce kai abin da shi zai sa ya gano ga abin da ake nema ga yake to shine au khalaf an al-imami niyyat istikhlaf lam yanu to ya khalifanci limaninsa amma lam lam yanwi niyyat istikhlaf bai niyyar istikhlafi ba bai niyyar istikhlafi ba ita waccan wagga da ake magana a nan to a nan su wasu malamai suka ce su babu komai tun da ba su da laifi sallar su ta yi yanzu shi ne abe da sallah Mm. amma akwai malaman da suka ce a ba sai da wannan ba an gani dama niyyar sun tabi'a ce ga limaminsu tunda sallah ta bata inganta ba tasu ma bata inganta ba Mm. to wannan shine matsaloli goma sha ɗaya amma dai shi nan shehu abdullahi ya zaɓi malaman da suka ce a tasu na nan shi tashi babu rijiha ka gangaro ga waɗannan matsalolin za sharabe wannan wani abin sha ne safi wanda yake tsaftatacce ma'ana waɗannan matsalolin to ka zo ka sha su ka gangaro ka sha su domin abin sha ne wanda yake tsaftatacce matsaloli ne waɗanda aka tsaftace su aka rairaye aka yi komai wa kulluha dukkanin matsalolin nan da aka ambata fi gairi man jama'a sharhun laha ana magana ne akan inda sallah a cikin jami'i ba sharadi ba ce sallah a cikin jami'i ba sharadi ba ce an gani ma'ana da kai kaɗai za ka iya yin da ta inganta an gani to shi ake magana akan wayancan istisna'i ne amma duk sallar da yake sharadi ce sai an yi ta da liman da mamu to wannan ba yadda za a yi dole sai ne hmm? dole shi ma yan tashi ta lalace tasu ma ta lalace eh su ne mun kawara muka ce akwai sallar juma'a sannan akwai salatul jami'i ko akwai sallar tsoro sannan akwai salatu lissakhilaf ita waga da an yi magana a kanta an gani ita istakhilafi din nan sharaɗi ne dole sai da liman sai a jami ake yin ta don mutum guda bai istakhilafi ka gane ko? to shi yasa su wa'incan suka yi saɓa suka ce to in dai haka ne shi wanga da an gaja ya ƙin niyyar istikilafi to babu dalilin da za a ce sallah sai ta lalace su ta mamuna ne saboda haka su mata su ta ta lalace kamar yadda an ka lalata tashi su sun kalli sharaɗin cikar sallah ne shine dole sai da liman su kuma waɗancan sun kalli cewa ya dama sun shigo da niyyar su ta asali kuma dama nan ba su ne ake neman su zo da wata niyya su ba babu wata niyya istiklafi da za su shi shi da an gajayo shi zai kudurta niyya cewa mustakhalifun ne anil imam yana wakiltar liman ne asali ba shi bane asali asali ba shi kadai bane to irin wannan yana faruwa so tari an gani yau to shi yasa ko malamai suka ce an fi son a jayi wanda an ka fara sallah da shi don ka a rikita jahilai an gani wanda an ka fara sallah da shi to an fi son a jayo shi don yanzu misali an ka jayo wanda ba da shi an ka fara sallah ba kila ko da ya zo an raka a biyu kuma an ka zo an ka jayo shi shi raka a biyu ya samu abin nan kai raka a ɗaya kila ya samu ko biyu su kuma saura kila wasu sun samu uku wani guda ya samu ko wani ma ya samu raka'o'in gaba ɗaya tunda ko da a zaman ƙarshe ne an ga samu matsala dole sai isa filafi to shi wanga da za a jayewa in ya zamba da shi an ka fara sallah kaga shi zai gini ne akan tashi sallah iyaka abinda ake nema gare shi wannan raka'a ya gyara ta in ya gyara ta sai ya ci gaba misali ya raka'a biyu sun ka rage kuma ko guda bai samu ba to da ya zo iya ci gaba yi raka'a biyun nan su waɗanda sun ka hara da sallah da limamin farko an cika musu sallarsu shi kuma ana bi ne ba shi raka'o ko to kaga ban lazimi su jira shi sai musu ishara su jira shi in ya ce kawo raka wa'annan guda biyu sai ya sallame su kuma sai su sallame to anan saboda ba karatun mutane ke yi ba ka gane wani ai mai ishara bai gane ba tunda ba magana ta za a yi don an yi ishara bai gane me ake nufi ya ga ɗan imamu ya ishara kuma ya gaya miki ishe sa malamai suka ce an bada son asa mine ne wanda aka fara sallah da shi eh an gani fila raka a biyu an kai to sai ka nemo wanda ka san da shi an kai ikama eh sai a sa a sa shi a shi kaga a nemi wanda a abu nan kuma an ce sai wanda ya iya sallah shi ake shi ne man zai sha zai ja in ya ja wanda bai iya sallah ba to ya yi haram sai ka kalla saboda waye sai yana da hankali yana da ilimi sai ya jayo shi in babu sai ya koma sabu na biyu in babu ya na uku to
ni ba da kawai da da aski da rage ina ga wajen su jira na sai neman da ban san da aka ba sai ja a to biyu ko sai to da
ya dawo da abubuwa to ka gani shi sai annabi ya ce liyali ne minkum ulul alami wal muhim wayanda addini da ne ba wai manya ba ka san mu yanzu cewa aka yi a sada ci ya ga a ture a ya rufe koma baya A, masu ilimi masu ilimi an ka ce a sa gaba ba ya masu komi shekarun ka ya an sa gaba ka ya gyara ba ka ya cika sallah to ni aka yi to sai haka ana ta koran yara wai kuma shi da cibiyar ga in sallah ka ta samu matsala komi bai yi amma kuma ya kori yaro wai kai kuma ba kuma da shi da yaron don dai in yanzu daga ta lalace kila ko tura ya kai bai zuwa eh to in za a zo a dibi masu ilimi sai a dan tura su gaba masu ilimi da nutsuwa an gani sai a sa su su zama dandali ma wannan shine sallah ta sunna shi kuma ayyuhan nasu sai a kyale su can can baya wanda dama ko sallah ta samu matsala ba ne masu ba ne masu ake yi ba eh to abubuwa ne sallah sai a zo a yi tawa saboda haka ba da cijan taka ake dibi ko yawan shekaru ba a ilimi da hankali liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha masu tunane na shari'a wayanda duk abin da liman ke yi suna hasashe ka a jaye kuma irin wayanda su kwakwalwarsu na da matsala wanda ake bukata wanda shi ana sallah zuciya ta yana nan da sallah wanda shi ana jayo shi ya san inda ake don akwai wanda ya an ga sallah mai sallah ma ya manta nawa ya samu ko ba samun su to kasu zauna kusa ga liman irinsu liman ya sallame an sa kai amma bai san mi zai kawo ba dan ya manci zuciya ce kwata-kwata ba ta ga sallar to irin wanga ba a sa shi istiklali saboda yana yiwa ya jahilci abin da liman ya yi kuma shi yanzu aka ya dora shi sa annabi ya ce ulul ahlami wannuha a gani masu hankalin kiyaye abin da liman ya yi kaza ya yi kaza bai yi kaza ba kaza da sauransu to al'amarin sallah gaskiya sai mun tashi mai gyara to shine shehu na abdullahi ya ce wa kulluha fi gairi mal jama'a shaqqun laha duk sallar da ba sharadi ce a yi ta da jami'i ba kamar yancan salloli guda hudu fiha in sallar nan sharadi ce a yi ta da jami'i to lahum muba'a su ma in ta limantar lalace tasu ma ta lalace abin to zartarwa ce ba za a karbe ta ba matsalar juma'a da muka ambata aljam'u bayna salatain salatul khawfi salatu al-istikhlaf su kuma inda suka tabbatar da waccan matsala suka ce a inda sallan ma mu za ta lalace saboda ta liman ta lalace sai ya zan shi mustakhalafin gada an ka jayo shi ko bayan an jayo shi sai ya yi wani abu wanda zai lalata mai sallah kila ana jayo shi ya ci gaba da ba da sallah sai a rullace ta warware eh kun ga abin da an ka ambata can su ma mun sallah suna nan to a irin nan sai suka ce to da shi da mamun duk babu sallah saboda wanda iska lafi sharaɗi ne a yi shi jama'a sharaɗi ne a yi shi jami'i amma wagga niyyat dama bai ma shiga sallah ba matsala ce wadda ta shafe shi shi kuma ba bayan ya zamo liman ta same shi ba bishirsa suka ce a nan niyyar da bai mata istihlali to shi abbe da sallah amma su tasu tana amma in wani abu ya zo mai to shi ba bai jayo kowa yawwa bai istihlali al-mustakhalif la yastakhalif in wani abu ya same to shi kenan ta kowa ta rushe kun fahimci wannan ko yawwa yanzu sai dai kowa abin nan sai a sake sabuwar iqama to sha'anin sallah sai a hankali yana jin sun kare ko to sai mu dakata a nan wani sati in mun dawo sai mu dora insha Allah ta'ala Ah, akwai tambaya game da matsalolin da aka karanta ƙarin bayani wahai su bani za su jin kada ari Mm, a lokacin da manunsa ya san yana da najasa motanmu fa'alama sai ya- nan take sai ya sanar da liman Mm,
shi ko da Bani.
ya fara sallar liman bai sani ba.
eh amma in ya sani to ya gaga an samu matsala kenan ya yi sallah da hadasi da ganga yawwa to a nan da shi da mamudu sallar su ta baki Mm, Daga abu da an yi kawo da matsalar na'am idan shi da mai ya san da ne sa da kan sannan babu ruwa ko ne ko da an ke san da mutum Mm.
su ya abu da zai san sallar su ta yi shi yanzu shi zai sake ba in akwai lokaci eh shi liman sai ya sake in akwai lokaci lokaci bai hita ba Mm. nan eh eh ya jayo eh eh mm mm a ishara zai musu su jira shi sai hite shi kubutar da makaho in babu nisa in kuma akwai nisa ba isa filafi zai yi ba an gane yankewa zai yi sai hikyale su in sun yi isa filafi da kansu in kuma kowa ya cika da karanka don ba ko ina liman ka isa filafi ba ba ko ina liman yake da haƙƙin ya isa filafi ba
Ba, kamar yadda liman ya dariya.
Eh.
Idan ya ji wani istihlali, sai Eh.
wani su ma makon su kai dariya.
duk wanda ya dariya hukuncin liman ya hau Eh, yana faruwa duk wanda ya dariya cikin mamuta hukuncin liman ya hau in kuma dukkan su kowa ya dariya shi kenan sallar kowa duk sallar taro shi sai a- sai a sake sabuwa sai a sake sabuwa so da haka ba ko ina ne ake cewa mutum ya yi istifilafi ba Mm. wasu wurare ne da shari'a ta yadda a yi istifilafi to na ake yi misali wanda shi dama ko da ya shiga sallah ma bai yi kabar harama ba sai bayan ya fara ya tuna to shi bai istifilafi don dama ma- dama ba mai sallah ba ne liman ne ya zo ba ku sallah sai bayan ya yi kabbara biyu sai tuna bai kabbara harama ba to ai ba ku yi sallah ba yawo nan ba magana ya saki lafi sai dai ya ce tura Allah an samu matsala ko da an gaba da sallah ya mance bai yi niyya ba bai yi takabiratul ihram ba da sauransu ko kuma kwata kwata bai yi niyyar sallah ba duk waɗanda abubuwa suna faruwa a sallah shi niyya abbe ya ba amma ya yi kabbara to shi ma ba mai sallah ba ne shi ma ba mai sallah ba ne
akwai wani zamanin ikramar da ake samuwa yana matsayi mai kuka ta zai yi musu a sama
a a wanga wuri a su ma sallah su ta ɓaci
sai a sake na sai- eh hashi liman duka sai an sake wata na'am
su malaman gari an kai magana wanda zai ya bi liman sallah sai aka sallame Mm, sai ya tashi ya rikici liman sallah aka bi shi ba irin wannan ka mm.
shi ya hukunci a shi kawo adadin abin da yake gana an bi shi har sai ya ga cewa ya biya daga ƙarshe sai ya yi kabliya Mm. ana samun haka amma wasu sun ce akwai wani kusa gare ya halatta ya koyi da shi sai shi ta kalidi gare wanda sun ka zo tare in ya in ya yi ruku sai ya yi in ya yi sujuda ya iya sallabe ka sallabe eh to shek salihu sai mai ya ce ya halatta in akwai wani kusa gare wanda ya aminta da shi to duk irin waɗanda su masu irin wannan matsala bai kamata suna zama sahun gaba Mm, ko da sun zo da wuri to su dan koma sahu na baya haka da irin su ne an kasa su isa filafi kaga matsala sallah take mm. salloli na samun matsala kwarai da gaske to Allah ya sauka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh